الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس Sha ɗaya ga watan rajab hijira 1447 wanda ya muwafaka da ɗaya ga watan ɗaya shekara 2026 miladiya za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba daidai wannan lokaci mai albarka za mu fara da littafin fikihu da wannan shine darasi na 34 darasin da ya gabata an fara bayani akan hukunce-hukunce da suka shafi kiran sallah za mu tashi farkon shafi na 76 da malam zai ci gaba da bayani akan wayannan hukunce-hukunce da suke da alaka da kiran sallah tumala yake cewa wala ya juzu wala ya juzu an yi azana lissalatin minas salawatil khamsi hatta lijumu'ati qabla waqtiha illa salatas subhi fa innahu yustahabbu أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل قبل طلوع الفجر بالتي ولا يجوز باش هلتا أن يؤذن أي كرا صلى لصلاة وتصلى من الصلوات الخمس دقى تكين صلوا للنوم قدابير wancan kiran sallah da aka yi bayani aka faɗi matsayarsa kuma aka ce an shar'anta shi a ga wayannan salloli guda biyar tare da sallan juma'a to ba shi halatta a yi wannan kiran sallah ga wata sallah daga cikin sallolin nan hatta juma'ati bala ya ce hatta sallar juma'a ƙabla waƙati ha kamin shigar lokacin ita wannan sallah ɗin ƙa'ida kiran sallah to ba a yin shi sai lokacin sallah ya yi domin in ka kira sallah kuma lokaci bai yi ba to kuma dama an faɗa ma'anar kiran sallah shine al'ilamu bi dukuli waƙatis sallah sanarwa kake kana ba da labari cewa lokacin sallah ya shigo to sai zan kamar abin da kake faɗa ƙarya ne kenan ka ce lokacin sallah ya alhali bai ba saboda haka babu wata sallah daga cikin sallolin nan da ya halatta a kira sallah ba tare da an bincika shi lokaci ya shiga yana nufin lokaci na almukhtari wanda aka yi bayaninsa a baya to sai aka ware sallah ɗaya illa salata subhi sai dai sallah asuba fa innahu yustahabbu lalle yadda sha'ani yake an so lahaga ita sallah asuba din nan an yu'azzana ayi mata kira fi sudusil akhiri as-sudusi na ƙarshe na ƙarshen dare idan ka kasa dare kashi shida to na shida din a ƙarshensa kashi na shida a ƙarshensa minan laili daga dare to wannan ya halatta wato a kira sallan asuba qabla tulu'il fajr kamin alfijiri ya kullu to wannan ita shari'a ta ware ta amma in ba sallah asuba ba to kowace al'asal shine a kira lokacinta lokacin da lokacinta ya shiga amma ita sallar asuba to shari'a ta ƙara wani kiran da ake yi kamin shigar lokaci bayan lokaci kuma ya shigo kuma sai a ƙara wani kira na biyu sai a ƙara wani kira na biyu kuma ba wai tazara ke tsakaninsu mai tsayi ba shi yasa kaji an ce as-sudusul akhir eh saboda daga wannan lokaci zuwa bullowar shi alfijiri na biyu to ba wani lokaci ne mai tsawo ba zaka ga bai wuce a samu minti goma ba ko sha biyar eh to ba so ake a yi kiran cikin dare shi na farkon ba sannan a ja awoyi da yawa sannan kuma bayan lokacin ita asuba ɗin ya shigo kuma sai a ce a yi kira na biyu kusa da kusa suke ba su da wata tazara su wuce minti goma ba zuwa minti sha biyar tsakanin su ke ne sabanin abinda za ka ga wasu ladane na yi eh to wasu kuma za ka ga ba ma kiran sallah biyun suke ba wasu tun farkon dare za ka ga su yi ta kiraye kiraye musamman ga azumi duk wanda ya saba mu sunna bai cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallah biyun su kawai aka aka shar'anta da wanda za a yi kamin lokacin ta ya shigo da kuma wanda za a yi bayan lokacin ta ya shiga to amma banda ita hadda sallan juma'a ba a yin ta qabla zawali ba a yi mata kira qabla zawali saboda haka kiran da ake yi kamin liman ya shigo to ba a yin shi alhali rana ba ta karkata ba a yi bayani a kan zawali yayi to yana da kyau shi ma a kiyaye don karkaje ka yi kira a matsayinka na ladanin juma'a alhali kuma rana ba ta yi zawali ba in kuma rana ba ta yi zawali ba a mazhaba juma'a ba ta kama ba eh tunda jumhuru na malamai ba a sallan juma'a sai rana ta yi zawali amma an samu wata riwaya daga al'imamu ahmad da wasu daga cikin magabata suna halatta halaccin yin sallan juma'a ƙablar zawal to ba su da yawa a cikin malamai ba su da yawa ba su da yawa to su a wurinsu kaga kenan za a iya yi tunda su sun halatta a yi juma'a kamin rana ta yi zawali lokacin walaha kenan ko? to in ban da su duk sauran salloli ba za a yi musu kiran sallah ba irin su salatul idai ne salatul istisqa salatu sufi shams duk waɗannan ba a yi musu kiran sallah to shine mala ya ce sun mayu azzana haɗafi ne akan an yi azana sun masa'an nan bayan wancan kiran da aka yi a ɗaya bisa shida na dare a ƙarshensa yi azana sannan a sake yin kira saniyan na biyu lahagare ta ita asuba inda duhulil wakati lokacin da lokaci ya shiga to daga wannan zaka gano kuskuren masu cewa shi wancan kiran na farko ai ba na asuba ba ne na fatar an gane haka wasu ke faɗa kamar masu ra'ayin cewa ba a salatu khairu minan naum da aka faɗa a darasin da ya gabata sai a kira na biyu to daga cikin dalilansu shi wannan kiran sallah ba na asuba ba ne to kuma nan gashi su karan kansu malaman fiqihu sun ce a'a na asuba ne fa innahu yustahabbu an yu'azzana laha kaga nata ne ke eh an yi azana laha haɗi yana koma zuwa ga salatu subhi nata ne shari'a ta halatta so da haka shari'a tana da damar abinda ta hana wani wurin kuma wani wurin sai ta halatta shi ko ba haka ba yawwa saboda haka da na farkon da na biyun duka nata ne duka nata ne saboda haka dan ayi as-salatu a kiran sallah na farko ba laifi shi ma wannan kira na sallah asuba ne eh na sallah asuba ne ba wai sai na biyun ba su a shehu salihul usaimin suna daga cikin waɗanda suka yi waɗannan bayanai cikin dalilan da suke kawowa tunda su sun tafi kan cewa ba a kiran as-salatu khairu minan naumi a kira na farko sai dai a na biyu to daga cikin dalilai sai suke kawo wannan cewa saboda kiran ba na sallan asuba bane kawai dai ana yin sani don a tada mutane daga bacci a to dama yan sun tashi daga bacci mai ake son su yi shirye-shiryen sallah to kaga dai kiran ya koma zuwa gare ta to wani zubin za ga manyan malamai za su yi magana amma sai ta ba haka mamaki ya aka yi suka yi wannan magana to shine inda dukhulul waqati wa yustahabbu an so lil munfaridi ga wanda yake shi kadai idza kana musafiran idan ya kasance a halin tafiya ya kasance matafiye kenan an yi azina lokacin kiran sallah lokacin sallah yayi kira yawwa shi wanda yake shi kadai inda matafiye ne to sunna ne ya kiran sallah ga kowace sallah in azhar ta zo ya yi kira ko haka yin la'asar ta zo ya yi in magariba ta zo ya in isha'i ta zo ya in asuba din ta zo ya yi ya yi biyun ya yi na farkon fisirusul akhiri sannan kuma in ya tabbatar da cewa alfijir na biyu ya shigo kuma ya ƙara yin na biyu to me yasa aka sunanta masa ko aka ce musahabi ne la hadisa abi sa'idin saboda hadisin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi sallama hadisin abu sa'idin al-khuduri da annabi sallallahu alaihi sallama ke cewa kai mutum ne wanda kana son keɓanta domin kula da dabbobi da abubuwa irin rayuwa dai ta fulanin daji haka ya ce to in ka kasance a daji lokacin sallah ya yi tare da dabbobinka lokacin sallah ya sai ka yi kira don ba wata halitta da za ta ji wannan sautin naka sai ta yi maka addu'a eh ita maka addu'a to daga wannan sai su malamai suka tafi cewa mutum ko da shi kadai ne to zai iya abin nan amma banda in yana zaune gida yana zaune gida to ba a so ya kira ba eh idan lalura sallah shi kaɗai ta kama shi eh haka kuma in matafiya ne suna da yawa shi ma dai za su yi kira kamar yadda ya faɗa a baya cewa duk wurare da ake tunanin harhaɗuwar mutane lokacin sallah ya to za su yi kira za a sa wani ya kira dumala ya ce tambihun ga wani faɗakarwa duk sanda aka ce tambihun galiban to za a faɗakar da kai ne kan wasu abubuwa watakila ka san su amma zai iya yiwa kamanta ko kuma sakaci ya shige ka sai ka aikata su a bisa kuskure sakamakon wannan rafkana da ta same ka e to wasu abubuwa ne da ake son mai kiran sallah ya nisanta e saboda wasunsu za su iya bata masa kiran sallah wasu daga ciki za su iya fitar da shi musulunci su kaga me aka yi kaje neman lada kuma kabar musuluncin gaba daya to kaga wannan tambihi ne muhimmi da ya kamata su ladane su kula da shi mala ya ce wale hazarin mu'azzinu mai kiran sallah ya yi taka tsantsan ya yi hattara ya tsorace min maddiba'i akbaru daga yi wa harafin ba'un da ke cikin labazin akabaru madda an gani? kamar yadda ya kawo mana lafazin kiran sallah a baya ko yawwa akbar din nan to in ka duba zaka ganin zaka ga tsakanin ba'un da ra'un ba madda ba madda hatta almaddu tabi'i babu babu alif tsakanin su to sai aka samu wasu ladane suna kurakurai in sun zo sai su ja ba'un din madadin Allahu akbar sai ka ji sun ce Allahu akbar sai su jata to wannan ba daidai ba ne saboda wannan jan ya canza lafazin saboda ma'ana akbaru mun faɗi ma'anarsa a darasin da ya gabata ko shine Allah mai girma ko Allah mafi girma to daga alkabiru ne babba mai girma to idan ka ce akbar kajja to yanzu kalmar ta tashi daga waccan yanzu an samu wani sabon lafazi saboda haka ya zamo jam'in kabaru eh akbaru jam'u kabar alkabaru kuma shine at-tablu shine abin nan eh kalangu da ake kida da shi eh eh ayi banda ko eh to ka zo ana neman ka ce Allah mai girma ko Allah mafi girma ka ce Allah shine kalangu da ake kiɗa da su da shi yasa malamai suka ce wannan ridda ne a musulunci ridda ne fa fita musulunci so in kana zagayawa musamman irin ƙauyuka za ka je ladare suna wannan kwaɓa ko? to yana da kyau a dinga nusan da su wuraren da ake yin ja da inda ba a yin ja to nan ba a ja eh to shi yasa yace mai kiran sallah ya nisanci wannan an gane min maddi ba'i akbaru eh daga yi wa ba'un din nan madda eh kawai daure ta zaka yi bar akbar shikenan a sai ka ce akbaru eh to lafazi ya canza eh saboda haka abinda ake bukata baka zo da shi ba kuma ka zagi Allah eh wuri na biyu sannan wal yahzaril mu'adhdhin mai kiran sallah ya nisanci min maddi daga yin madda ga hamzati ashhadu hmm? ashhadu to za ka ga hamza ce farko alif mai hamza da fataha sannan shinun sake na da ɗauri kaga ɗauriya kawai za ka yi ashhadu to amma za ka jo suna cewa ashhadu Allah sai su yi madda to shi ma wannan malamai suka ce ma'ana ta canza kuma lafazin ma ya canza saboda shi ashhadu wannan hamza din na mai magana ne harafi ne na daga cikin huruful mubara'a idan mutum zai yi magana an gane kuma abin da yake son ya faɗa yana son ya yi nuni ko yana faruwa ko zai faru to sai ya amfani da hamza kamar ka ce a ƙara'u ina karatu eh anamu ina bacci akulu ina ci albasu ajilisu to irin wannan hamza ce ana to in ka ce ashhadu to ka mai da ita hamzatu listifham ta tambaya abinda an ma'ana ashhadu tabbatarwa ne ina mai shaidawa ina mai ba da shaida cewa ba abin bauta da cancanta sai Allah abin da ake bukatan ka faɗa kenan to sai ka ce ashhadu to ka shigar da tambaya shin wai ni na ko shaida ba abin bauta sai Allah to wa yake tambaya eh uwa mu sani ba to shi ma wannan malamai sun ka ce ridda ne eh ridda ne ridda ne wai tambaya yake yi shin Allah hakan ne yawo bai yadda ba to kaga wanda bai yadda Allah shi kadai ne abin bauta ba wannan musulmi ne kaga ba musulmi bane sai wuri na uku wal yahzaril mu'azzinu min maddi hamzati lafzil jalala shi ma wannan alif ko hamza ta farkon Allahu ba shine lafazi na farko ba to ita ma wannan karkaja ta karkai mata madda kaka ce allahu akbar allahu akbar shi ma ma'ana ta canza an gane saboda shi allahu wannan alif ta ta'arifi ce an gane karatun mana na hausan idan suna ya zamo ba a yananne ba to akan sa masa irin wannan alif sai ya zamo sananne misali in ka ce rajulun ba san shi ba amma da kasa alif da lamun kace ar-rajulu to ya zamo me ya zamo sadadde ko to irin wannan ce ga lafzul jalala na ba tara gane yawwa wasu kuma suka ce a alif da ce ta abin nan tunda shi lafzul jalala dama ba irinsa to in ka ce allahu shi ma ka shigar da irin waccan hamza ta tambaya allahu akbar shin allah shi ne mafi girma kaga bai yadda ba ke subhanallah to shi ma suka ce ridda ne waɗannan guda uku duk wanda ya faru to ba wai batun aka yi kiran sallah ya yi ko bai ba batun ake yi ya dawo musulunci to kaga ana maganar musuluncin sai ya roshe ai ba magana kiran sallah dan bai kira sallah ba eh to gaskiya ladade su yi hattara to ai za a yi bayani nan gaba to ba sai su yi karatu ba sai a yi karatu ai wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan bai al'ahdari ba halal a karanta masa maganan malam mai al'akhdari mana ba abin da ya halatta ka aikata sai ka san hukuncin Allah a ciki wala ta kafu ma laysa laka bihi ilmu in ma kana da ra'ayi sai ka je ka koya ko ba haka ba sai ka je makaranta wa min alwaqfi ala la ilaha haka mai kiran sallah ya nisanci tsayawa ga lafazin la ilaha an gane tunda asali la ilaha illallah yake misali aga haɗe ki jumla ɗaya ne an kore kuma aka tabbatar la ilaha ba wani abin bauta bisa cancanta illallah sai Allah to kare yayi waƙafi an gane yawa ashhadu alla ilaha kare faɗi haka e, ma'ana kada kada ya tsaya ga ita la ilaha din sai dai ya haɗe yawwa ashhadu an la ilaha illallah sai ya haɗi kaga ma'ana ta bayu amma iya ce ashhadu an la ilaha misali yayi shiru ko ya tsaya ga la to shi ma duka dai ka zaka ga ma'ana ta abin nan an gane saboda ba a tsayi ga ilahu din saboda tsayawan zai bayu cewa ya kore dukkanin wato bauta hatta Allah ɗin ya kore amma in ya cika ya ce illallah sai waƙafi a can to kaga wannan an ware ubangiji subhanahu wa ta'ala wa min tarki idigami dali firra'i haka ya nisanci rashin shigar da tanwinin dalun idigami sai ka kaddara tanwini dali dole a kaddara tanwini anan don bai yiwa a shigar da dalun a cikin ra'un sai dai tanwininta to ya nisanci rashin shigar da tanwinin harafin dalun firra'i ga harafin ra'un da ya biyo bayansa min daga lafazin muhammadar rasulullah yana ishara zuwa ga ashadu anna muhammadar rasulullah a gani muhammadar rasul kada ya ce ashadu anna muhammadan rasulullah karya izharin wannan tanwinin na dalil sai ya buge shi ya shigar da shi cikin ra'u anna muhammadar rasulullah an gane yawwa to shi wanda malamai sun ce bai fitar da mai kiran sallah daga musulunci amma dai ya yi kuskure an fahimta yawwa ba daidai ba ne sun ce lahanun ne kafi kuskure ne ɓoyayye a wurin malaman tajwidi to amma dai tun da ba haka aka ruwaito lafazin ba to bai kamata ya canza shi zuwa ga abin da ba haka aka ruwaita ba kuskure na gaba wa min fathil lami kuma ya nisance yin fataha ga lamu min rasulillah eh ga rasulullah din nan ashhadu anna muhammadar rasulu lu wannan lamun din to kada ya ce ashhadu anna muhammadar rasulallah eh dan in haka ma'ana tana hauta canza na fatar an gane saboda anna ta zo tana buƙatar suna tana buƙatar labari to muhammadan sunanta ne rasulu shi kuma labarinta ne in aka yi masa rafa'a kenan shi rasulu to amma in yayi masa nasaba kamar yadda yayi wa Muhammadan nasaba to sai zan rasulu ya zamo badali ga Muhammad sai ya zamo anna ta samu suna babu labari saboda haka ma'ana bata cika ba eh idan ya ce anna Muhammadar Rasulullah to ma'anarsa lallai annabi Muhammad shine ma'ana ba wani ƙari eh babu labari eh sai zama rasulu din ya zama badal mun yi badali ya a karatu an gane yau sai zama babu labari yau amma in ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah to shine zai ba da ma'anar ina mai shaidawa hakika annabi muhammad manzo ne da Allah dan aike ne aga an samu labari Allah ta samu me ta samu labari saɓanin iya mata nasaba ko fataha wa min tarkin nutuki bil ha'i haka mai kiran sallah ya nisanci rashin furta harafin ha'us sakati an gane da lafazin hayya ala sala hayya ala sala yawwa za mu ga akwai ta'un ƙarshe yau to amma ba za ka faɗe ta a matsayin ta'un ba za ka juyar da ita kamar yadda ita ha'u sakat an gane sai kamar yadda ita ha'u eh sai kamar yadda ita ha'u in kamar yadda ita ha'u kuma sai ka ɗaure ta eh ba za ka bayyana mata haraka ba saboda haka kada ya ce hayya ala sala sala eh aga bai ba wadda ma'ana daban ta canza as-sala daban as-salatu daban idan an ce as-sala marar ta'un ko ha'un a larabci shine kuna kamar ka sa karfe ka kone shi a wuta sai ya yi taushi to ana kiransa da as-sala in kuma ka canza swadun kan mayar da shi sinun ka ce assala hayya ala sala sa bisini to shi ma ma'ana ce kuma da ba shi kuma ma'anarsa in an haifi jariri to wannan yanar da ake haihuwarsa da ita ita ake kira da assala to an ce kira mutane su fuskanto masallaci su zo su halarci sallah da kuma ka ce wai su yi gaggawa zuwa ga kuna ko kuma riga jariri to me an kai eh to kaga ladani sai an nuna masa cewa wurin nan swadon ne bayan swadon kuma akwai ha'un kuma daure ta zakai hayya ala salah yawwa sai an ji sautinta ya fito na ɗauri kare ce hayya ala swala za ka ga da yawa wasu ladanai hatta masu jingina kansu zuwa ga sunna suna fadawa cikin wannan kuskure wa min tarkil ha'i mai kiran sallah ya nisanci barin furta harafin ha'un shi ma min daga jimlar hayya alal falah eh ita ke bayan waccan da aka ambata alfalahu daban alfala shi ma daban idan aka ce alfalahu shine rabo mai girma ko gafaran Allah ko samun aljanna ko yardan Allah da ana kiransa da alfalahu an gane yawwa mai haƙar muke alfalahu to in ka ce alfala sai ka kwaɓe shi ha'un ɗin shi ko ma'anarsa daji can inda babu mutane fili daji wanda a fili haka ba komai an ce ka kira mutane zuwa ga rabu ka ce su yi daji da sun je daji me za su yi za su yi noma ko sassabe eh ko barauta za su yi to shi malarin sai a gaya mai wurin nan fa akwai ha'un dole ta fito a koya mai faɗin ha wajibi ne ya koya saboda in ya zo ta fita da in bai koye ta ba in ya zo faɗin lafazin to ba ta bayyana wasu ma za ka ji hayya alal fala hayya alal fala wannan ba kiran sallah ba ne daji yake kiran mutane hayya alal fala yawwa aji iskanta ya fito to sannan ne aka samu kalma alfalahu ko? shi ba sai an kula da wadda eh saboda haka abin ba wai izala ba ne karatu ne eh eh kila wani wanda bai je makaranta bayan an ce sai ce ai shi ana koya mai izala ne to ga abu cikin iziya cikin littafin bikin shi ma mai iziya ɗaya izala ne ke wa ya kunul azanu to kiran sallah yana kasancewa mutarassilan a zube me ma'anan mutarassilan shine sai ya fassara min gairin maddin mufridin hatta wuraren da aka ce ai madda to madda kada ta ƙetare iyaka za ka ji su kuma masu jinginuwa zuwa ga sunna wurin madda ɗin in sun zo sai su yi mubalaga sai su wuce goda da iri musamman larabawa za ka yi ta garin su hatta a harami to madda gejin madda sittu harakatin ne to amma wani in yana yi kana elisa ba ma fiye da goma yana taja yana taja yana taja yana taja yana taja to wannan ba daidai ba ne an gane yauwa ko da dai madda ta yi tsayi to kada ta wuce sittu harakat sauran wuraren da aka ce a yi madda banda waɗanda da ya faɗa ya ce kar a yi an fahimta to sai a kula da waɗannan wuraren to she ke nufi da an ya kuna mutarassilan ya zamo a zube bisa tsari na larabci Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ana madda wurin an gane to amma kada jan ya wuce sittu harakat shine haya su ma malaman tajawidi abinda sun ka faɗa kenan babu wata madda da ake mata madda sama ga haraka shida babu duk wanda kaga ya wuce shida to ya yi ta'addanci a taro shi wannan ko a ƙur'ani kenan ko a tilawun ƙur'ani duk da za ka ga wasu suna ta yi wasu daga cikin alƙurra'u da suka shahara sauransu wannan duk ba daidai ba ne to sai a kula da wannan wala tamɗiɗin haka shi ma ba tare da jan sautin da tsawo ba shi ma dai duk ma'anarsa guda da min gairi maddin mufridin a tamɗeɗu shine kai tajan sauti ba tare da ka shaida ka tsaya ba ashhadu an la ilaha illallah ana kiransa tamɗeɗ wannan bid'a ne zaka ga har harami wasu ladanai ne Allah shi Allah shi yahe musu eh to duk ba daidai bane eh ba daidai bane nan ma wasu na yi eh dan da ke da awas sunna da sauransu suna kokarin su kuma su dabbaka abin da aka ce sai su sai su wuce goda da iri ko yau ladanin ka harka nawa yake a karamakan nan eh an bincika ya za ka zama masa alkali eh ai bai gabata ka zama masa alkali ba sai ya kare kansa eh to inda ya wuce sai a dawo da shi baya eh waɗancan kuma kurakuran duk babu su to a dai ƙara bincika a yana nan a to ai sai yi magana eh lima za ta nuba anhu ya takallama an nafsihi a ban doka yana nan ba eh to ai dai ya shigo to Allah ya taimaka eh to asharnubi ya ce mutarassilan shine ya fassara da wannan jumla min gairi maddin mufridin wala tamtidi yawwa kiran sallah ya zama azube bisa tsari na larabci ba abin da ya fita daga layi ba yawwa shine kada a dinga jajjan sautin wuraren da kuma ba a jan kwata-kwata to ya yi maka tambihi a kai don ka kiyaye mawkufan kuma kiran sallah ya zama abin wakafi ga sukuni duk inda za ka yi wakafi to harafin ɗaure shi za ka yi ba a bayyana wasalinsa misali allahu akbar allahu akbar eh kaka ce allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah an gane duk inda zaka tsaya to wannan harafin daure shi zaka yi shine mauqufa na ba an gane ko da ka gan shi da haraka ta rufu a to kakka faɗe ta don al'adar larabawa to in za su yi waƙafi ga harafi kuma yana da wasali sai su ɗaure shi in dai ba yana da sakini a gabansa ba na fatar an gane yauwa ja'a zaidun kaga haka ake rubutawa to amma laraba sai dai su ce ja'a zaid ba su cewa zaidun ja'a zaid sai su daure allahu akbar in za a yi wakafi ke sai a daure ra'un din tare da cewa rufu a gare ta don ba gare ta amma kuma ba a bayyana ta in za a yi wakafi kenan to shine ce gaira mu'rabin kiran sallah ba zai zama mu'rabi ba wanda ake bayyana masa li'rabi in za a yi waƙafi mutawaliyan kuma kiran sallah ya zama a jere da an fara sai an ƙari ba a yankewa bi haisu la ya takhallaluhu sukutun kasirun ta yadda shiru mai yawa baya shiga tsakankanin jimlolin kiran sallah gane? can iya ce Allahu akbar Allahu akbar can kuma sai gaji ya tashi to ba a yin haka saboda wani sai ɗauka kamar ba kiran sallah kake yi eh yawwa to in an fara sai an kai ƙarshe kowace jimla ba a shigar da shiru tsakaninta in ba na lalura ba kila ya ɗan sheɗa ko ya ɗan huta na 'yan mintuna eh amma shuruɗin in yayi yawa to shi ma ya zama kuskure wala kalamu haka kuma ba tare da magana ya shige shi ba yana kiran sallah kila aka kira shi a waya sai hidda waya ya yi receiving sannan sai ya dawo ya ci gaba to shi ma ba daidai ba ne shi ma duka kuskure ne to Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya ba mu ikon gyarawa nan za mu kwana insha Allahu mun dawo sai a tashi sawa'un kana salaman aura dan to da ba amfanin karatu in ka ji gyara ka gyara eh shine amfanin karatu saboda haka asali ba a yadda ladani ya dinga irin abin da ake al'ada za a duk wanda ya shigo masallaci kawai ya yi dururum kiran sallah to sai an tsaya an tattance an yi sikirinin ka iya ka je wajen malamai sun nuna ma yadda ake yi koko kawai dai ka je ana yi a unguwanku baka san abin da ya kamata a faɗa ba da wanda bai kamata a faɗa ba saboda haka a nuna masa ibada ce sai an je makaranta an koya ba ba gaba ne ka gani kamar yadda in za ka yi noma sai an koya ma in za ka yi hida a matsayinka likita bayan ka yi karatu sai an koya ma eh to amma za ka ga mu layan addini to mu musulmi eh kowa ya iya amma sauran abin da ya shafi rayuwar duniya ya yadda abin da bai iya ba bai iya ba sau da haka ko an neme sai ce to ai shi ba layinsa ba ne amma harka addini to za ka ga yana zaƙewa to wannan ɗabi'ar hausa fulani kenan to kuma kaga ai ba daidai ba ne eh duk abin da ka san baka koya ba baka ji an yi bayani a ilmance ba eh to ka kama kanka don za ka iya furta abu kai a tunaninka daidai ne kuma ba daidai ba ne Allah ya samu gani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah